بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna dan alhamis daren goma ga watan jimadal akhira hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 12 ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma in Allah da shi ne kaset na 445 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafi imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi allah ka azurta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wasalam da amfawana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina saboda yada da awarsa muna fatan allah da nufi in ba manta ba mun kwane a babu bayanin kauni salatul jama'a min sunan huda babin da ke kokarin tattara mana bayanai akan cewa sallar jam'i yin sallah a cikin jam'i tana daga cikin sunnoni na shiriya wato shiriya ta addini hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akasin haka shi kuma zai muke nan yana ga cikin sunnoni na dalala an fahimta sunnoni na mene na dalal mutum sallah ya ringa ware sallah shi kadai ko mutane su ringa warewa suna yin sallar su ba a cikin masallaci guda ga cikin hanyoyin bata da mutane su ɗaukawa kansu ba wai yin sallar kawai ba ita yin sallar sai kayi da annabi ya ce kuma sai kayi a inda aka ce ɗin ka yadda aka ce kuma a inda aka ce ka yi malin ce kala haddasana abubakar ibn abi shaiba kala haddasana muhammad bin bishir al-abdi kala haddasana zakariya bin abi za'ida kala haddasana abdulmalik bin umairin عن أبي الأهوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه إمام سيتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة babban malam musulunci abubakar ibn abi sheba ya bamu hadisi qala haddathana muhammad ibn bishr al-abdi muhammad dan bishr al-abdi ya bamu hadisi qala haddathana zakariya ibn abi zaida zakariya dan abi zaida ya bamu hadisi qala haddathana abdul malik ibn umair al-malik dan umair ya bamu hadisi an abil ahwas daga abil ahwas kala ya ce kala abdullah abdullahi ya ce da mu mun sha faɗa duk sanda kake ji aka zo maganar sahabbai aka ce abdullahi aka ja baki aka yi shiru to cikin abdullahan da ake da su ana nufin ɗan masa'udu sai in wata ƙarina ta lazimta zuwa ga wani ba shi ba amma in ka ce abdullahi cikin sahabbai an yi shiru ɗan masa'udu ake nufi saboda muna da abdullahi da yawa a cikin sahabbai matasa shi diya girme sai na sama da su akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan dan abbas akwai abdullahi dan wane dan zubair akwai abdullahi dan amru dan as wani dukkan sabai ne dukkan su kuma suna ƙasa da mene shi abla dan mas'ud domin shi abla dan mas'ud yana ga cin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina yana ga cin wadanda dimmin imani suka shiga musulunci yana ga cin wanda kuma suka ci wahala akan addinin musulunci yana ga cin wanda suka jajirce da su aka yi gwagwarmaya sai da musulunci ya tabbata tukuna Allahu akbar sanda manzon Allah kwanta da su kuma wannan bayan Allah ba su kwanta su mace ce bari mu ci albarkacin makaranta ba a ci gaba suke da aikin da manzon Allah ba su suka jajirce suka kara da duniya ba su kufa ba su maka ba su hijaz ba su ina ne suna kai wannan addinin musulunci jona fatan fahimta da aka sai zama ya cancanci a bashi wannan tambari na in aka kira suna ana nufin shi kare ake nufi sai dai in ana son a sa masu suna a mai sunan baban shi Allah san fahimta abla dan masauri kenan yace da qarra'aituna haqiqa na gamu yana nufin su sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama wama yatakhallafu anis salah illa munafiqun ba mai kin fita sallah sai munafiki yace na gamu mu sahabbai a garin Madina abin ce a garin Madina saboda a maka ba maganar munafinci duk wanda ya musulunta a maka to da gaske ne kun fahimta me yasa saboda a bakin rai ake yi ba wani romo da zaka samu ba kai musulmi ba zan tsoronka kai ne mai tsoro a lokacin a maka in kun lura ba wanda ya musunta bai ci duka ba yin muke dan masaudu ba ya taba zuwa sai da aka sumar da shi daga yaji ya kanta daha an fahimta kafir ana to aziba su kwarai ce shi zai zai jiyar da su qur'ani yaje suna shan giya je kanta masu qur'ani kuma suka mai dukan tsiya a sautar haban kai suka mai duka sai da su ma hatta abubakar siddiq sai da aka yi mai duka manzan allah ma sai da aka makon shi kaga wannan sunni masu gata umar ma dai musulunta ba wai kyale shi aka yi ba wuri aka ana damba da shi ya buga a buga sai dai da aka gaji ne dole aka dan huta dai aka dan sulhu tsakani ina ba ta fahimta amma rabin yasir ko sai da ya kusa mutuwa don an kashe uwar shi da uban shi a gaban shi haka ne bilal kuma fa shi ma da wahala na kisa shi da ta kashe shi tintini duka wanda suka musulunta suwa ne ne haka za ga a lokacin a maka ba magana munafunci ba kiran kake musulunta amma da aka zo madina ne aka samu ƙarfi mazan musulunci shike da fawa shike da authority shike faɗa a ji manzan allah shine shugaban kowa to anan ne aka samu wasu suke shiga musuluncin ba da kyakkyawa manufa ba su kuma mun ji dalilin shiga su da wani manufa saboda da za a naɗa su sarauta ne da manzan Allah zo sai sarauta ta su rawanin ya kwanci ina fatan fahimta to mala an gama haɗuwa za a sashi sarauta ya zama shi ne shugaban auza khazraj manzan Allah zo kuma to wake magana shi kuma shi yasa sai kuma kutun kutun da makirci da sharance sharance ya ɗabi ina shi ina shi ina fatan fahimta to shi ne abdullahi mas'ud ke cewa mu a garin madina mu ya ce na gama sahabbai wa ma ya takhallafu an salati illa munafiqun ba mai kin fitawa sallar jam'i sai munafiki sai ce qad ulima nifaquhu wanda mu imu mun san munafincin shi asabai an san wane munafiki ne an san wane munafiki ne an fahimci wani abun ko da haka kun ga cikin sahabbai ba a sa munafiki ko da kaji Allah zai ji munafikai a Qur'ani an ce kuma sabai ne ana nufin sabai lafaziyan ne kawai amma a ma'anance ba a sa munafiki cikin sahabban manzon Allah sallallahu a tarihin malamin musulul hadis da malama aqida munafiki bai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sa shi a ciki ba yace in ka ga mutum bai zo sallar jami'i ba to munafiki ne la haula wala quwwata illa billah to muke mu yanzu da zina ya salla a wani masallaci ne waga hagu da maga duk masu furfura ne a masallacin na ce ina matasanmu suke su kuma ina matasa 'yan sha bakwai sha takwas ashirin da biyar ashirin da uku talatin duk ba su a masallatai sai dai tsilli ka gaɗe can tsilli ka gaɗe can haka ce to wannan akwai masifa cin rayuwar mutane ko in haka za ta ina fatan fahimta to shi ne sai ke cewa awu maridun ba mai ƙin fitowa masallaci a yi sallah da shi sai dai munafiki ko mara lafiya ya ce kai in kanan maridu la yamshi bayna rajulaini hamma mar lafin ya kasance kai tafiya tsakanin mutane guda biyu hatta ya ce salata hasi ya zo sallar jami'i ma'ana za mu zo mu jira a gaba sai a mai kama kama ya dafa kafaɗan mutane sai ja zaka ji har wani ma kafa shi na jan ƙasa amma dai sai ya zo jam'i shi ma duk da yana da uzuri fa amma yana ganin matsala ce kan ma ya kama da munafikai shi ma sai lallaɓo haka aka kamo shi a zo jam'i da shi ku duba jama'a mahimmancin jam'i fa jama'a yadda salaf yadda sabon manzon Allah suka ba sallar jam'i mahimmanci Allah samu dace sai ce wa ƙala rasu a ƙale ce kuma inna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi allamana sunan alhuda ya sanar da mu sunnoni na shari'a sai ce wa inna min sunan alhuda daga cin sunnoni na shari'a as-salata fil masjidil ladhi yu'adhdhanu fihi to shine yin sallah a cikin masallacin da ake kiran sallah a cikinsa in dai ana kiran sallah a masallaci to daga cikin shirya sunonin shirya shine in ka ji kiran sallah to ka zo kai sallah a cikin masallaci wannan ma yana karfa cewa ashe sallar jam'i farilla ce kuma wace irin farilla farilla ta aini akan kowanne musulmi ya fita ya sallah a cikin jam'i da haka ya koyan wa ma sallah a bakin kasuwa da bakin shago da a gida da masu ya ofisoshi wallahi ku ji tsoron Allah ku ringa fita sallah yana ga shin shirye manzo Allah sallah a cikin masallaci yana ga cikin kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki kowa ya sallah inda yake so ina fata an fahimci wannan abu mutane sa irin to ne sallah ta ba ta yi ba ta yi amma fa ka kaucewa shirye hanyar shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amincin me kake da shi akan a gaba akan haka baka da wani aminci Allah samu dace kuma me zai zafi ka fito ka je masallaci ne laifi minti 15 ashirin zaka je ka ba Allah shine laifi me na zafi a ciki kuma ka duba abin da muka zo makaranta mu je annabi yake cewa fa duk ta kudi da ka zuwa masallacin nan lada za a baka akan kare ma zunubi a daga darajar ka har ka je ka dawo ina fatan fahimta Allah da shi kyauta wa alaikumus salam in ya ji kiran sallah ya eh shin malam hujja ne ga mutum ya ce a shi ya san sallah ake fita da sallah ko sallah ake da sallah amma sai ga mutum ya shan ya ki zuwa masallaci sai in ya ji kiran a kan sai ga mutum sallah ma an ga sallah ma ba ta ba shi hujja mutum ce ai ga kiran sallah ko bayan ya sallah sallah ya kiran sallah
to abin da shari'a ta lazumta shine akan kiran sallah din sallah zuwa jam'in yana zama wajibi ne a lokacin da ka ji kiran sallah din ina fatan fahimta sai dai zai na cewa damuwarka da ita sallah din shine ka san lokacin da ka ji shiru ba a kira ba in dai abin da jinin jikinka za ka cewa ba za ka ji natsuwa ba za ka ce lafiya kuwa ba janareto ne an ɗauke wuta ne mene kai da kanka za ka tambaya amma don da kaga an kira sallah yana cewa dama can bata dame shi bane kuma bai saba da sallah a jam'i bane sai ce mashi Allahu akbar Allah ji kanshi ina fatan fanke wani abu Allah samu dace Imam Musa ce qala haddathana Abubakar bin Abi Shayba qala haddathana al-Fadl bin Dukayn an Abi Umays an Abi al-Umays an Ali bin al-Aqmar an Abi al-Ahwasi an Abdullah qala man sarrahu an yalqa Allah gadan muslima فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف imamu sai ce haddasana abakar ibn abi sheba mala abakar ibn abi sheba ya ba mu hadisi qala haddasana fadalu ibn dukainin malam fadal dan dukain ya ba mu hadisi an abil umaisi daga abul umai sunan shi utba ibn abdullah ibn utba ibn abdullah ibn mas'ud al-hudali jikan abdullah dan mas'ud ne wannan an ali bin Ab- a- a- ibn al-akmar daga dan Al- al-akmar an abil ahwas daga abil ahwas shi kuma yace an abdullahi daga abdullahi qala yace man sarrahu an yalqallaha gadan musliman duk wanda zai faranta mai ya haɗu da Allah ranar alkiyama a matsayin musulmi gadan din ya nufin yawmal qiyama duk wanda zai ji yake so duk wanda zai faranta masa a rai shi gobe kiyama ya tashi ya haɗu da ubangiji a matsayin musulmi falyuhafiz ala haula'i salawat to ya kiyaye wa'annan salloli guda biyar shine falyuhafiz hafaza shine ya kiyaye su salloli guda kiyaye to wannan abun in yake ya zai zuwa haɗu da Allah a matsayin musulmi haythu yunada bihinna ta yadda ake kiran inda ake kiran sallah da su fa inna Allah shar'a li nabiyikum sunan al-huda domin Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa annabi ku sunonin shiriya wa inna hunna min sunanin huda su kuma sallolin a cikin jam'i suna daga cikin sunonin shiriya walau annakum sallaitum fi buyutikum ko musulmi da za a ce za ku ringa sallah a gidajenku ku haɗu ku ringa jam'i a gida ba ku hoto masallaci ba ko kuma ku ware kowa ya sallashi a gida ba zai fito ba kama yusalli hadal mutakhallifu fi baitihi kamar yadda ake samun wannan dan mutumi din ba wai ya nuna mutum ne a gaban shi ba kun gane wato tahqir ne yana magana da ga'ib ne amma dai jawo hankalin mutanen zuwa ga ya ja attention din sai ce wannan tare da mutum baya nan a wajen kuna fatan kun fahimci abin yace kama yusalli hadal mutakhallil bayt kamar yadda dan mutumin nan yake sallah a gidan shi la tarabtum sunnata nabikum kenan da kun bar sunnan annabinku ina fatan fahimta sai ya ce walau taraktum sunnata nabiyikum da za ku bar sunnan annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallama la dalaltum da kun bata wa ma min rajulin annabi ce ba dan su dake ce babu wani mutum ya tatahharu wanda zai tsarki yana nufin alwala kenan fa yuhsinu tuhura ya kyautata alwalar tasa summa ya amidu ila masjidin min hadhihi masajid sannan sai yi nufi wani masallaci cikin waɗannan masallaci da kuke da su a unguwanninku illa kataballahu lahu bi kulli khadwatin yakhduha hasana ba zai haka face sai Allah ya rubuta mai da dukkan wani tako da zai yi a rubuta mai kyakkyawan aiki an fahimta ko illa kataballahu lahu bi kulli khadwatin yakhduha hasana face Allah ya rubuta mai kyakkyawan aiki da dukkan wani tako da zai yi zuwa masallaci din wayar biha daraja Allah kuma ya ɗaga darajar shi da wannan kyakkyawan aiki ɗin to wannan daraja za ta iya wa a nan duniya kuma ta lahira kama wannan tana na ina fatan fahimta to ta yi ma daraja hatta duniya ɗin ma za ka samu ɗaukaka saboda zuwa sallah ɗin jama'an fahimci wani abin ko sai ce wa yi haƙo anhu biha sayi'a sannan za a kakkaɓe mai mummunan aiki guda ɗaya duk tako ɗaya yana ɗauke da abubuwa guda uku na farko rubuta mai kyakkyawan aiki na biyu ɗaga darajar shi duniya da ƙiyama na uku kuma a zubar da wani a kau da wani laifin aiki mummunan laifin shi dai guda ɗaya duk tako ɗaya ina ba ta fahimta a cewa imaman nasa'i da ya rubuta wannan hadisi abla dan musu yake cewa sai ga mu sahabbai muna rage dogo tafiya saboda menene mu samu wannan yankin ladar da ki masu yawa din kun gane abin da suke nufi ya zama don ka saki kafa zararam gazaram kana ta sai ga kai ai wannan abin ya kaɗan abin nan ta zarzewa shine in daga nan ka saki jiki zaka tafiya zuwa masallaci taku ɗari ne sai su rage sai koma taku nau kenan ƙara me za su yi ƙara adadin takun ba inda taku ɗari ne zuwa masallacin ka saki jiki idan dan suka rage sai kuma 120-130 saboda samu wannan karla don kuma annabi bai hana su ba sallallahu alaihi wasallama kun ga da salaf suke da wano kokarin istismar wato rayuwa samun cin ribar rayuwa cin gajiyar wasu faloli da aka faɗa ina fatan fanci wannan abu to ga kai ma ko so dai sai ka dan kwatanta ko dan kai koyi da su abla dan masaudu ko ba haka ba yawwa Allah akbar to su mutanen nan ko sun gazgata Allah sun gazgata manzon Allah da gaske ne kawai shi yasa duk abin da ya faɗa ka'in da na'in suke kawai gadan gadan suke wani abun da buɗin kirji ba sa fuskantar manzan Allah sa wasu da mene da cewa ni ina ganin kaza ko yaya kaza yaya kaza ina fatan fahimci wani abin ga dangane suke aiki din Allah ne samu dace to don haka sai ce wa yarfa sai yake cewa wala qarra aituna ni dan mas'ud na ga Musa bai wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ba mai kin fitowa sallar jam'i a masallaci sai dai munafiki ina fatan fahimta turkashi to yanzu mu a wannan zamani ya zai kenan in muka dauki wannan kaida ta Abdullah dan Mas'ud munafikan za su yawa ko ba haka ba to maji ba za a kenan wannan lamari mu da an rasu ya ce ba mai kin fitowa mu a zamanin musabai sai munafiki kun fahimta to wani irin munafincin ma ta kuna ai taqadi ko ko amali hmm a zamanin abin zamanin su wanda yafi bayyana shi babu nifaqul amali a zamanin su nifaqul i'tiqadi ake da shi a zamanin su domin su lokacinsu ba a san ƙarya ba ba san ya ha'inci ba da cin amana da wannan ba a sani a zamaninsu ba kun bunci abin nan ko mutum hadisin huzaifa ko yake cewa zamanin manzan allah kowa kana mu'amala da shi ba wanda kake jin shakka ya ce ma amma yanzu mun waye gari sai wani da wani kowa kana tsoron shi wacin zamanin sabai kenan to amma zamaninsu ba wani munafukai don haka munafunci suke magana munafunci na itikadi na zuciya zahirin abin da nasoshi suke ishara zuwa gare shi kenan to amma yanzu ko wannan is applicable ga sauran mutane muke rayuwa da yanzu da su za a ce a a e a a ta kasancewa jahilci ya mahamai zukatan mutane wani wawan kawai an haife shi a musulmi ne ya tashi musulmi inna wajen na aba ana ne kun fahimta tare ka bai san hukuncen hukuncen allah akan waɗannan matsalolin ba da haka sai ya ɗauki sallah ba wani abu mai muhimmanci ba ne shi wannan jahili ne akwai wanda kuma da gangan ɗin zai ƙi saboda shi sallah yana ganin takura ce kawai don dai an haife shi a musulmi ne in baka sallah environment ɗin musulmi za a zarge ka za a kaza kawai shi ne ka ɗan dole dole wata sai ya ƙin fita ko da dai a sati sau ɗaya ko wata sau biyu a ɗan gan shi dai kada a ce ba yi gaba ɗaya wannan zahirin munafiki ne kenan ina fatan fahimta to kowanne da in kallo kenan babu alkhairi a cikinsa kowanne menene sharri in fita sallah a cikin jami'i din Allah shi kiyaye kuma kun gane ko idan muna so wannan abin tabbata mu gyara tarbiyyar da muke a mu in zaka je masallaci wannan yaran baba zan bi ka kace tafi tafi sai ka ce zo mu je je kai alwala sai ka taso shi gaba ku zo masallaci din ku ko mutanen masallaci ku daina koran yara da hantararsa a masallaci saboda ina ga wata ɗabi'a da ake yi nan da nan da yaro zama masallaci sai a fara korai shi sai ai basu da yara sun cika wasa to kana so yaro kai wasa ne ku bani amsa ta yaya za a yaro kai da kai naka ba ko kai ma baka yi ba wataƙila inda kai ne ma da gargaran ka za ka zo masallacin ko ba haka bane ba ba yadda za a yaro ya zauna ba zai wasa ba kuma sun yi wasa a masallacin da ya fi masallacinku shi ne masallacin manzan Allah sallallahu alaihi kuma ana sallah din to masallacin kafin manzan Allah ne kai inda gaske kake mana ka tsaya sallah ka jam ina ronka da yaron ana kawo hikayen wani abu ne wai wani mutum ne ya ga wata masoyiya shi budurwar shi haka ta wuce kun fahimta sai biyo ta haka yana wance haka yana kira shi ko wani kame yana sallah sai zo zai wuce ta gaban shi ina fatan fahimta sai wani mutum yana tare shi zai ce tare sai buge shi buge shi ta fice ba ga ina sallace a to kai ba da gaske kake ba ka gani da yake da gaske nake da masoyiya ta ba maganka ba amma kai da ke ba da gaske ba ka ga mahamma ka ga sanda zan wuce kenan wato shi wancan shiga fa hubbahu gaba daya hubbaha kai ma'ana mu mu tsaya tsayin da ka mu kula da sallau mana in za ku lo cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi aka ce sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakan zo da kuma mai dora abka fada shi mai sallah da ita wata ran Hussein ne ko Hassan ya zo a dare bayan manzo Allah mun kanta a Bukhari ko ince mallam Albani ya karanta mana ya ringa wasa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran adabu na hudu bayan gasan ya shigo dakatar da hudu ya ce matsonan yaro ina fatan fahimta so nawa manzon Allah kan zo sallah ce yana so ya tsawaita sai ji kukan yara sai takaita ta saboda ya san yadda uwa ke ji ga ɗanta sabla dan abbas da dan umar da a masallaci suke wasan suke zaman su a nan wajen har kokowa suna yi a wajen ina fata an fahimci wani abu a masallaci ma ai kokawa yanzu aka ce za a gwada kokawa a masallaci me kuke tsammanin zai faru jakan magwarwa ta zo ba da bbc a ce ga masallacin masu kokawa ko ina fatan fahimta akan zuba kokawa a ce to a buga a gani ko kuma a ce wa a competition na takobi wa ya fi iya kai sara da kauce masara misali zai na abuwa ana a masallaci fama abin ma dai kamata mu tsaranta mu tsare a masallaci da ba shi muke ba wani shi kullum shi kawai ga yara a masallaci iyayensu ne suke basu haka ne shi aikin shi kenan koran yara shi aikin zo addinin musulunci kenan ina fatan fahimta amma da an zo ce bismillah inna alhamdulillah fuk ya gudu ko kuro ba ba ka taba kanshi wajen inna alhamdulillah ba sai an gama ya ga an ɗauko wani bayani mai tsawo ana ta sharhi sai ya tsaya ga gefe wai lokaci yayi ko kuma inda mutane suke shine wani mutum da ya yi kotun ɗin wata magana ta burge ne game da rasuwar dr ahmad bamba ya ce kai co dr adam wani da ya zauna a nan makaranta da shi turin wani abin wani waƙe da wani abin ko waƙe ne na dai manta abin da ya amma na riƙe wannan kalma ɗin ya ce kaico mutane za ka ga sun dage a lokacin da wani babban malami ya rasu ayin cincirin do wajen kai shi makabarta kamar da aka albani aka wa jafar aka wa dr ahmad bamba da duk wani malamin suna da mutu haka za ka ayin cincirin do ya ce ina ma ba wajen gawa suke cincirindo ba wajen ilimin da ya karanta suke cincirindo ina batan fahimta ko shi malamin da zai fi son haka da a cincirindo kai shi a cincirindo kan karatun da yake kantarwa da fahimtar da wallahi sai ya farin ciki da haka kuma sai ya fi amfanuwa fiye da wannan ku je ku cika kuna ta ihu kuna ta surutu a makabartan ba na ana ta ɗaukan hoto ya zama gidan biki kuma you see ma mu gyara mana ba wai yara bane yara abin mu kawo su masallaci ne mu koya masu tarbiyya ina fatan fahimta duk sanda muka kore su muka kyare su za su nesa da masallacin wani kuma ba zai sake dawo ba ya tafi kenan Allah amma na ga yaran da muna ganin su ɗazu muke magana da nake cewa kaga ana faɗin wani yana nan ba wani kato ba amma yadda uban shi mai tarbiyya zuwa sallah har yanzu ƴaƴan na mutumin nan ba su wasa ba su ne muka gani duk sallah duk sanyin da ake wani mutum ne sai ya taso ƴaƴan shi masallaci muna ce da shi alhaji subhanallah gashi nan wani wani mahuci ne alhaji wane ne baban su mai Kano zaka ka san shi kuwa baban su silalezi hai oho wannan sunan zai bace mu kuma yanzu duk asuba sai ya taso su yara ne kuma suna ɗin mutsi-mutsi haka ya taso su masallaci har yau ba sai haƙura da sallah ba shi ma ɗaya yanzu ya ɗin shi yana nan duk sallah ya taho da su shi ma suka ce annabi ya ce alkhairu adatu alkhairi sabo ne in aka saba mutum da shi haka zai tashi da shi kuma ba na cewa kamanin kiyama kamanin duniya shine kamanin kiyama kamar yadda ka taso a ƙuruciyarka shi ne alamun kira mana ka. ina fatan fahimta don haka kun ga sai mun saba da ‘ya'yanmu zuwa masallaci amma ba zai hana in sun yi ba daidai ba san yadda za mu magance ba daidai ɗinsu ba amma ba ta da kyamatar da su da masallacai ɗin ba amma wannan hadisai da ake cewa jannibu majani ne kuma sajidan lai wane ne duk hadisai ne na ƙarya ba su tabbatar ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa annabi ya ce wai a nisantar da masallatai daga mahaukata suwa mahaukatan wai shine yara ba hadisan manzan Allah ba ne wannan sau da gashi karar hadisan inganta cikin bukadar musulun sun tabbatar da yara suna zuwa masallaci yawan na fata an fanci wannan abin sai dai sahu inda yake na gaba da ake bukatar masu hankali nan to shi kenan ba za a sa yaran da bai da hankali ba wanda ya zo ɗinka sahu a sun zo su sahu suna ko kuma tsakaninsu da wannan in ya fita ya gudu shi kenan sai ku ku haɗe manyan ku shige sahu ɗin an wani abu ne misali ya tsaya cikin sahu sai ya ga balambalan shi ta tayi sai bita sai a yake nan wani sai zo sai shige wannan gurbi din kawai shikenan Allah samu dace to abinda dai muke magana shine dai mutane su iya kula da cika da sahu da masallaci da shiga da sallah a cikin masallaci din sai yake cewa ma ya takhallafu illa imma munafiqun ma'alumun nifaq nifaq wanda an riga an san munafuncinsa to su ne kawai suke nisantar masallatai don haka mu koyan mu masallaci zuwa masallaci don kasa girma su sallah ta zama su jidali an fanci abin ko malai ce abla da suke cewa arkanar rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini ya kasance akan zo da mutum yuhada bihi bainar julaini yana jan kafa shine yuhada yana jan kafa ko yana tangadi malamai sun fassara al yuhada da ce mene yamilu saboda mene tsananin rashin lafiya da ke fama da shi sai ga yana tangadi tsakanin mutum guda biyu an kamo shi aka rage rage haka hatta yuqama fi safi a sahun ma sai an tsere shi a sahun in ba zai tsaya ba ya sallashi a zaune an fahimci wani abun ko Allah samu dace wannan din me yake na malamin muhallin shahid shi da cewa sallah a cikin jam'i tana ga cin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'an fanci wannan abun ko to wannan annabi inda manzon Allah ke cewa Abdullah da ke cewa walau taraktum sunnata nabikum la dalaltum me ma'anar dalaltum sai cewa fi riwayat abi dauda abu dauda ma rawaito wannan hadisi amma a riwaya sai ke cewa lakafartum madadin ladalatun da za ku daina sallah a cikin jami a masallaci sai ce da kubbata a wannan sai fasa cewa da kun kafirta qala al-khattabi abu sulaiman al-khattabi sai ce ma'anahu ma'anar wannan annahu yu'addi bikum ila al-kufri hakan ba yin shi kawai ne zai mutum kafirci amma zai kai ku zuwa kafirci bi an tatruku urar islam shay'an fa shay'an ta yadda a hankali ɗaya bayan ɗaya za ku saki igiyoyin addinin musulunci hatta ta harju minar milla ha a ƙarshe zama kun fita daga addinin musulunci gaba ɗaya da fatan fanci wani abin allah shi kiyaye to wannan hadisi kamar da kaji shi gashi nan malam ya da wasu fa'idoji masu yawa a cikinsu za mu ɗan tsakur kaɗan sai mu ci gaba inda ce almasarsa salisa fi fawaidihi bayan wujubul muhafazati ala salawati al-khams kun ga hadisin kullu da kyau yana bayanin wajabcin kulawa da salloli guda biyar haisu yunada bihinna inda ana kiran sallah a wajen wa mina daga cikin fa'idojin annahu la yajuzu li ahadin an yatakhallafa an an salati jamaa baya halasta mutun ya kibuta sallar jam'i fil masajid a masallatai illa li uzrin sai da uzuri li'annaha min sunil huda domin suna gashin sunonin shari'a allati ja'a biha rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu da su wa qama bi haqqil qiyami manzon Allah ya kula da wannan sunni hayya iya kai kulawa wa hatta alaiha ummatahu kuma kwadaita da ummarsa ni kuma na ƙara ce kuma haka nan khalifofin manzon Allah su ma haka suka kula da wannan aiki ba su wasa da sallah a cikin jam'i ba an fanci abin na uku malai ce annan man taraka salata fil jama'a bidun uzri cewa duk wanda yake yin sallah a cikin jami'i ba tare da uzuri ba dalla sa'i wa khaba wa khasira aikin shi ya bata sannan ya tabe kuma yi asara wannan mutumi din la haula wala quwwata illa billah jama'a kun ga kullun yadda malami ke faɗi wannan magana ba ba wai sallar kai tai ba sallar a yadda kace sai kai ta a cikin jami'i wannan maza fa ake magana fa dan ba dole bane akan mata sannan ma da yake cewa wa min ha daga cin fa'irojin ko shine ma kana alayhi sahaba min hirsim ala sikthadil khairat yadda sabai suke da kwadayin yawaita alkhairai bi haythu yuqaribuna khuda fil mashi ila al masajidi ta yadda suke tafiya a hankali a hankali suna kusantar da takon su zuwa ga masallaci kama da lat alayhi ziyada fi riwayatin nasai kamar yadda ƙari ya bayyana ya nuni akan haka din a cikin ruwa imamu nasai inda cewa laqad ra'aytuna nuqaribu bainal khuda yace Musa bai sai naga muna kusantar da tafiyar mu don mu ƙara kanmu samun lada kware da gaske ina fatan fahimta wannan sune kaɗan daga cikin fa'idojin da wannan hadisi ke tare da shi Allah samu dace malai ce babu nahi an khuruj min masjidin udhina fihi malai ce ga babin da zai mana bayani game da hayin da yazo an khuruji daga fita min masjidin daga wani masallacin da uzina fi an kiran sallah a cikinsa me yake nufi wannan babin kana zaune a masallaci in ma kuna mitin in ma wani abu ya sa kuna zaune a masallaci shikenan sai aka kira sallah ladan ya je Allahu akbar Allahu akbar kawai kai kuma sai ka kama hanya ka tafi wani kwasoman ka ya kira ka misali ina fatan fahimci wannan abu ko kuma ka tana rama ko kuma ka ce kai barka bata kai sallah a waje duk haƙusa da suna wani abun sai a kira sallah wai sai tafi ce ai na samu sallah a hanya ana irin wannan abin dan na sha haduwa da wasu muna kaci sai ce ai a masallaci kaza suna dan dan kafa za a samu kun gane ko kuma kawai shi kira mutum ko kuma mutum sai ce ai shi ya riga ya sallah a waje dan haka tunda an kira sallah bari ya fita ko kuma ya sallah a waje sai ga ya samu ya zauna a gefe wannan dukkan su matsalolin jama'a kun kiyaye abun ko dai uzurin shi shine ya fita je menene yi sallah a waje an kira sallah masallaci yana ciki kuma ko kuma ya fito ta sabgash ta duniya ne ko kuma uzun shi ya riga ya sallah a waje malocin duka wannan ba uzuri ba ne uzurin kawai da zai fita da shi shi ne misali zai alwala alwashi ta kare zai fita je sako alwala saboda ya dawo ina fatan fahimta kamar irin uzurin da malamai suka ba amma ba haka ba mutumin ya fita masallaci to ya saba Allah madaukakin sarki mun da mu zo insha Allah ta'ala بخاري امام مساج قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم imam muslim ce haddathana abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya ba mu hadisi qala haddathana abul ahwas yace abul ahwas ya ba mu hadisi an ibrahim ibn al muhajir daga ibrahim dan muhajir wannan ibrahim dan muhajir din suka ce mutumin kufa ne layyinul hibzi yana dan raunin hadda kadan kun fahimta to shine nan muhammad ibn al al-ethiopi sai fadakar cewa akwai masu cewa duk hadisin da imam muslim ya kawo a farkon babubuka din nan hadisai ne ingantattu mazaje ne ɗari bisa ɗari gamgam ina fatan fahimta amma wannan a cikin isnadin an samu layinul hadith layinul hibs da aka kaga ba zai zama martaba ta sama na hadisi sahihi ba amma ga cikin bukhari ya kawo shi muslim ya kawo shi a farko nan wajen wanda wannan malami ibrahim ibn hajji wasu da yawa malamai sun raunata shi kun fahimta to wanda zaka ce akwai hadisi wannan hadisin da'ifi ne sai a ce a abin da ke faruwa na taba ga muku bukhari muslim suna da wata ɗabi'a na intiqai idan mutum zama da'ifi ne amma da'ifancin da ba mai tsanani kamar shi wannan an ce laylul hibz ne wasu rauna tashi wasu kuma sun dan bashi wani matsayi haka to sukan mene intiqa sukan rairayi abin da inganta na ruwaya wa'annan mutane din shi yanzu wannan ya ruhu daga abu sha'afa za mu zo ruwa gaba sai mu cewa to ɗan gidan abu sha'afa ɗin wanda shi ba irin ibrahim ɗan muhajir ba ne ingantaccen mutum ne ya rubuta wannan hadisi ɗin kaga kenan wannan raunin da ake tsoro na wannan ibrahim ɗan muhajir ɗin wancan kuma ya tada wannan rauni kenan da haka hadisin wannan mutum mai rauni ya tashi daga ya tashi daga da'ifi kenan Allah sa kun fahimta ya samu karfafuwa da wacce ruwa da nan gaba kun gane misalin mutum ne makareci ka san shi da ƙarya sai zai baka labari cewa ya wuce bakin titi can ana ta rikici wannan express ya buga wani keke nafi an tsaya na ta rikici har ma ya balla mai kafa shi kuma ƙareci ne kaga kaga ta wa zai an shi labarin wani to yana nan sai wani mutum mai nagarta ya zo ya ce aiko wajen kaza an yi karo din kuma ga abin ya faru haka kun fanci abin ko an yi karo tsakanin mai ke nafe da mai mashin har wani ya ji rauni misali shi kuma ibn wannan wancan mai kare ya zo ya faɗa wannan mai gaskiya ya zo ya faɗa to sai a ce wancan tun da mai rauni da shi hadisin shi yanzu har yanzu da ifi ne kuna fahimta tun da an samu wannan ingantacci ya faɗa mai nagarta wannan to dole shi ma ashe wancan yau ba ƙarya ba kenan gaskiya yake kenan to da haka malaman sai sun zaƙulo a cikin makareci duk da yana mai rauni duk da rauninsa sai a lalubo a lalubo sai a ga akwai inda kuma raunin bai bayyana ba saboda mene saboda wasu dalilai na gefe-gefe ina fatan fahimci wani abu to me yasa kai kawo ruwa sun daga a kawo ta wa'ancan din mana me yiwa a cikin wannan ruwa wannan mai dan raunin akwai wani ƙarin bayani da wancan kuma mai ingancin bai kawo ba misali ce muku wancan ya ce an yi karo tsakanin mai keke nafiyar har ɗaya ya kare shi kuma wanda zai ce an yi karo tsakanin mai keke nafiyar siga ɗin kenan amma an samu rauni to kaga an samu rauni wani ya kare wanne ne ke da ƙarin bayani a jiki mai karaya to saboda irin na fa'idar sai su kawo ruwayar mutum da asalin shi yana da rauni ɗin wannan wani technicality na malaman hadisi amma na fata an fahimci wani misalan ko to Allah samu dace shi kuma yake cewa an abi sha'asai daga abi sha'asai yace kunna qu'udan fil masjidi mun kasance muna zaune a masallaci ma abi huraira tare da abu huraira fa adzana al muadzin sai mai kiran sallah kira sallah ladan kenan fa qama rajulun min al masjid yamshi wani mutum daga cikin masallaci sai kama ya tashi kama tafiya kawai abin shi fa atba'ahu abu huraira basarahu abu huraira sai ringa bin shi da kallo hatta kharaja min al masjidi har sai ya fita daga masallaci mutumin faƙala abu huraira sai abu huraira ce amma haza faƙar asa abal ƙasim wannan mutumin gurgun shi ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'an fahimci wani abin ko da wannan tabbayar cewa kenan ashe fita daga masallaci laifi ne sai dai annan karara annabi fito ya kar abu huraira bai fito ya danganta mene ba bai fito ya danganta hadisin zuwa ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar magana Abu Hurairah ce kun fahimci wannan abun sai dai akwai su ruwayoyi na wannan hadisi din wasu zo karara cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ka kamar wa da Imam Ibn Hibban ya rawaito cewa lalle manzan Allah tsira mace Allah tabbata a gare shi ya faɗa cewa duk wanda aka kira sallah a masallaci sai fita ga kurun ba ta da uzuri ba to ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a na fata an fanci wannan abu da aka bai halasta kuma hadisin mal nasudin albaniya inganta wannan hadisi a cikin silsila as-sahiha tashi Allah sa mu dace to mutumin da ya salla a jami'i ko yana da uzuri shi fita ba sai yayi ba in kun kanta bahasin da muka yi a baya wanda suke salla suka zukata da manzon Allah na sallah suka ce ai manzon Allah mun riga mun yi sallah wannan ba su da uzi su ma dole su yi sallah din kuma bai halasta din su ma su fita kamar da wannan shi mazhab Imam Malik insha Allah ta'ala Bukhari Imam sai ce wa haddathana bin Abi Umar al-Makki qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Umar ibn Sa'id an an Ash'ath ibn Abi al-Sha'sa al-Muharibi an abi qala sami'tu Abu Hurairah ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد أساء أبا القاسم مالكي توا حدثنا ابن أبي عمر المكي ابن أبي عمر المكي يا بام حديثي قال حدثنا سفيان سفيان يا بام حديثي هو ابن عيينة شين ابن عيينة عن عمر ابن سعيد دق عمر بن سعيد عن أشعث ابن أبي الشعثاء دق أشعث ابن أبي الشعثاء a can kuma fa daga ibrahim ibn muhajir zuwa ga ibn abi sha'asa ina fata kun ga inda aka tada ko wancan hadisin kenan ko to shi kuma wannan ash'af din menene malai ce thiqatun tabbataccen mutum ne wannan fa magana ce ta ilmin hadisi ko shi kuma ke cewa an abi sha'asa al-muharibi daga abu sha'asa al-muharibi an abi daga babansa kale ce samita abu hurairah tanaji abu hurairah Allah ƙara masa yadda war'ara julan ya ga wani mutum yajtadul masjida yana wuce masallaci kharijan yana mai fita ba'dal adani ba an kira sallah faqali sai ce amma hadha faqad asa abul qasim wannan ya saba baban qasim manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'an fanci wani abun ko wannan hadisi da wannan hukuncin karaki Allah shi taimake mu mu kiyayewa malam ce babu bayanin fadil salatul isha'i wal fajr fi jama'a babu da mana bayanin falalar sallar isha da sallar asuba a cikin jami'i akwai lada duk wanda ya salla zai samu lada to amma su waɗannan suna da ƙarin wata falala yin su a cikin sam jami'i din sallar asuba da sallar isha muslim yace haddathana ishaq bin ibrahima qala akhbarana al-mughira ibn salama al-makhzumi قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاه المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله imam muslim ya ce haddasana ishaq bin ibrahima mala ishaq dan ibrahim ya ba mu hadisi qala akhbarana al-mughira ibn salama mughira dan salama ya ba mu hadisi al-makhzumi qala haddathana abdul wahid yace abdul wahid ya ba mu hadisi wa huwa ibn ziyad qala haddathana usman bin hakim usman dan hakim ya ba mu hadisi qala haddathana abdurrahman bin abi amra daga abdurrahman dan abi amra qala ci da khala usman bin affan al-masjida sayyidina usman dan affan Allah ƙara masa da shigo masallaci ba'da salatul maghribi bayan ayin sallar magriba faqa'ada wahdahu sai zauna shi kadai faqa'attu ilaihi sai na zauna kusa da shi shine qa'attu ilaihi na zauna kusa da shi sayyidina usman faqala sai sayyidina usman ce da ni ya bana akhi ya kai dan dan uwana wannan usulubi ne da laraba suke magana ko da baka da hadin jini da su na gaba da kai wanda ya shafi kai sai ce da kai ya bin aki haka kun fahimta su kuma yaran sukan ce da manyan mene ya amma ya am ko da ba ku da dangantaka zai ce da kai baffa kamar da bahaushe ke ce da in ya ga babban mutum da ya haife sai ce da shi mene baba ko da bai haife shi ba su da alaka ko ba haka ba shi ma yakan ce da shi mene kai ɗana ba a hankali tarikun bai haife shi ba ba ba dangantaka to su ma suna da wannan irin usulubi din da larabawa shi ne ke ce yabna akhi kaka dauka dan uwan usayd da usman ya haifi wannan yaron ba haka bane shi ne sai ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a garin shi kule yana cewa man sallal isha'a fi jama'a don da ya salla isha'a cikin jam'i fa ka annama qama nisfal layl kamar ya tsaya rabin dare ne na ibada shine faka annama qama nisfal layli kai ka ce ya tsaya rabin dare yana ibada ne kun gane ma'anar shi ko shine wanda ya salla isha a jam'i to daga nan za a ringa rubuta mai ladan salla ladan salla har dare ya raba jawa kun bace wannan abin Allah samu dace sai ce kuma man sallar subha fi jama'a duk wanda ya salla asuba a jam'i shi kuma fa ka annama sallal layla kullahu to tamkar ya sallaci dare ne gaba daya kun gane to kenan wanda ya salla asuba a jam'i ya salla isha a jam'i falala me zai samu kenan zai samu falal dare ɗaya ne ko ko ɗaya dare ɗaya da rabi eh ɗaya ko ɗaya da kan an ce kuwa man sallar isha fi da fa ka annama qama nisfal layl wa man sallar fajr fi ka annama qama layla kullahu muhadda ma tawkidi eh kwana ɗaya dare ɗaya ke na'am na'am to wasu yanzu da ba kan haka domin kakan kalaka ce isha'i fa ka annama qama nisfal layl ko asuba kuma aka ce mini fa ka annama qala laylata kullah kaman ya tsaye da daren ne gaba ɗayan sa wasu ka tafi a zahirin wannan abun amma an samu wasu ruwaye da suka zo wanda suka bayyana cewa annabi yana nufin cewa wannan rabin dare wancan rabin dare ake nufi dare ɗaya ake nufi a nan wajen ina fatan fahimta don haka mutum da ya samu sallar asuba a cikin jam'i ina fata kun fanci wani abin ya samu sallar isha a cikin to za a ba shi ladan kamar ya tsaddare gaba ɗaya ne to wannan kuma yana lamun cewa sai mu kwanta mai ta bacci in ce to ni tun da na sallar isha a jam'i asuba ta kuma dama a jam'i ne shikenan ba sai na tashi na kiyamul layli ba kun gani sai mu ce ka banci kuskure kun gane ka kama kafan wala domin ba haka salaf suka ma'amalanci karatun ba shi wannan durutu hadisin Usman bin Affan kenan yana da wanda suke daddare ya fara ma gaba da suke fara sallah har sai asuba da da farko yakan sauke qur'ani a raka ɗaya ma in ya ce Allahu akbar gashi da jiki kako usman haka yake mutum ne jahit haka in ya ce Allahu akbar fara alhamdulillahi rabbil alamin sai ya kai mana jannatu wallahi alaran ma ne kankaran to kaga yana raye da ransa da har da ya rubuta wannan hadisi din kun gane shi sa kullum muke cewa ba wai fahimta Qur'ani da hadisi a ce Qur'ani da hadisi ba kullum muna daura fahimta Qur'ani da hadisi da mene fahimtar salafus salih fahimtar magabata mun ce fahimtar magabata ba wai fassara ba a'a yaya suka ma'amalanci wa'annan nasoshi din shine ke fassara karatun nasu ko mu ma ko haka muke ba da zan gama karatu yanzu sai gana wani abu daban aikin na shi ne fasar karatun sai a ce ta wancan karatun watakila a wata abu dai amma dai can sai ga mutane sun fi koyi da wancan aikin da mutum zai yi Allah za kun fanci abin don haka aikin salaf bai yi haka ba annabi yana yawan sallar dare aisha ce na yana tsaye da sallar dare ko dai raba an fahimta ko ko raba dare biyu ko ya kara kamar da Allah ba shi umarni a cikin sotar muzammil ina fatan fada aka ce dan ka shigo garin madina zamanin sabon manzan Allah za ka ringa jin ruri ruri na mene na kira'a na sallah dare ba za ka shigo garin madina kamar da kake shigo garukan maka ji yanzu ba yanzu an jima daga karfe ɗan dare ko karfe biyu ko karfe uku ka kewaye ungo ka ji za ka ji alama wani mai sallah shiru za ka ji a zamanin sabai kuwa aka ce in ka shigo sai ka ji ruri ma'ana za ka ji gunji ya ɗauka gari ya ɗauka ana tsira'a ana ta karatu ko da baka ji ba amma za ka ji ana wani abu sosai a lokacin saboda rayu da dare da suke yi ina fata mutu tare da wannan hadisin da haka wannan baya nufin cewa mutum dan ya ji wannan hadisi ce a to shikenan ya huta ba sai ya kiyamule ba a'a kiyamule tana nan da na tafalala ita kuma daban annabi ya ce kiyamul laili yana daga cikin ɗabi'u na mutanen kirki da'afu salihina wato ɗabi'a ce ta mutanen kirki rashin ƙiyamun laili asara ce ga mutum musulmi ina fatan fahimta amma wannan ana na maka falalin mene asuba da isha a jam'i za ka sami irin ladan amma wanda ya salla isha ya salla asuba a jam'i ya tashi raye da ransa ko da na minti talatin ko na awa ɗaya kar ma ka ce za ka zo kusa da shi ya maka fintin kawai ina fata kun fanci wannan abun Allah samu dace na'am raka nawa ya samu na'am na'am an kira salati da sallah raka biyu ya samu raka biyu shi kuma fa bai samu cikakkun raka goma sha ɗaya na ba dole ba na a dama raka goma sha ɗaya sallolin don rama ba lalle sai mutu raka sha ɗaya ba annabi ya ce wanda ya so raka a sha ɗaya wanda ya so raka a tara wanda ya so raka a bakwai biyar har ɗaya aka zo abinda Allah sauƙaƙe maka da nishaɗin kashi za ka yi sanda kake sallah sai ka ga lokaci baka tashi da lokaci ya ƙure maka to abin da aka sai ka ga arkano za ka in sha ɗaya kake sai ka ita mewa uku ne kawai zai baka rago minti goma rage maka za ka yi raka uku a minti goma sai ka yi raka uku in kuma minti biyar mewa raka ɗaya za ka yi sai ka yi haka ina fata kun fahimta salaf suka yi sallar dare amma suna kirda da yanzu lokacin alfaji zai fito idan suka ga ya kusa fitowa sai su dakata sai su yi wuturi ɗin kawai ko da ya ɗauko doguwar sura sai fanci alfaji ya kusa ketuwa to sai dakatar sai kama ya wutarinsa Allah samu dace Imam Muslim cewa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al-Asadi wa hawwala sanad قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله مالك حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي محمد عبد الله الأسدي يا بام حديثي وحول السند يا كما تمكنت حدثني محمد بن رافع محمد بن رافع يا بام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يا بام حديثي jami'an su dukansu an sufyan daga sufyan kunji ibn uyayna yake nufi an abi sahal daga abu sahal usman bin hakim shine usman dan hakim bi hadal isnadi wannan isnadi mislahu irin wancan hadisi da ya gabata Allah samu dace to jama'a dole za mu kwana dan maki na nima mana tsiyama ba ta yayi sai imala ti an ta kage na tayin kasa ne sai na kara daga za mu ja burki anan insha Allah ta'ala sai Allah kan gobe sai mu tashi daga nan mu karasa cikin Allah samu dace abu na kwararri Allah ka ba mu lada kurakuranmu da kuma yafi laifuka mu Allah ka yafe mana Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma haytana waj'alhu waratha minna tha'arna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته